ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata a sha takwas ga watan rabi'ul akhir shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan goma shekara ta 2024 shekara miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin na littafin al-kaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah wancan sati da ya gabata muna karatu a cikin al-kabiratu sabi'atu wal ishirun kabira ta ashirin da bakwai wanda malam yana tattaunawa ne akan al-maksu almaksu shine haraji mun ji bayanai ayoyi da hadisai da malam ya kawo mana wanda suke bayani game da haramcin karɓar haraji irin wanda shari'a ba ta yadda a karɓa ba a cikin bayananmu kuma mun yi tafsili akan nau'i da irin harajin da shari'a ta ba da dama idan yanayi ko hali ya yiwu a karɓa to babu laifi sai a karɓi irinsa mun kammala bayani akan ayoyi da hadisai da malam ya kawo za mu tashi kan mau'izatun malam ya ce wa'azi ma'ana bayan ya gama kawo abubuwan da suke da alaka da ayoyi da hadisai yanzu zai wa'azi game da masu zalunci wanda ba sa tuna lahira wanda suke kallon abin da yake duniya kawai suke bi kowace irin hanya domin tara shi tare da mantawa da abin da yake gabansu gagarimi na mutuwa da kwanciyar kabari da hisabi sannan kuma da tafiya aljanna ko wuta malam zai yi wa'azi ne game da su malam ya ce aina man hasunal husunal mushayyada wahturisa malam ya ce ina waɗanda suka gina ganuwa ita ce alhisnu naka ce alhisru irin dogayen gine-ginen nan manya-manya wanda sai ka tada kanka kake iya hango su ana ce musu alhisni ne saboda idan mutum ya shiga cikinsu sukan ba shi tsaro da kariya na waje bai isa kai zuwa gare shi ba shi sa za ku gama mace ko mata katangagu tsararru ana kiransu da almuhsanatu ko wal muhsanatu minan nisa'i katangagu tsararru daga cikin mataye to irin waɗannan katangu ko gine-gine ana ce musu alhisnu malai ce to ina waɗanda suka gina ganuwa irin waɗannan manya-manyan gine-gine almushayyada waɗanda aka dandaɓe su da siminti ko da tayil ko da kowanne irin kayan ado da alatu aka ce almushayyad shine abin da aka masa kamar filasta a wancan lokacin zaka iya cewa an masa yaɓe ko abin da ya kama da haka yanzu kuma zaka iya cewa an masa filasta ko a sa masa tayil da ya kunshi wannan mala ya ce ina waɗanda suka gina irin waɗannan ganoyi wa turisa sannan aka ba su tsaro da kariya aka sa musu masu gadi ta ko'ina suke gadin waɗannan ganoyi wa amaral hada'iqa fa balaga wa garasa ya ce sannan ya raya alhada'iƙa lambuna da gonaki masu banƙaye fabalaga ya kai matuƙa wajen gyara su da ƙawata su wagarasa ya dasa dukkanin nau'in abin da ake bukata na kayan marmari da kayan ci lambu da gonaki masu kyau wanda idan ka zo wucewa sai ka kalle su ka ƙara kallon su saboda kyau da yadda aka ƙawata su ina wanda ya haɗa ko ya gina irin waɗannan gidaje da waɗannan lambuna wana saba li nafsihi sarira izzi wa jalasa ya kuma kafa wa kansa gado na isa da ji da takama irin gadon mulki wa jalasa kuma ya zauna a kai irin yadda ake hikaito gadon mulki na bilkisu bilkisu matar annabi suleiman alaihi salam kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka ambaci sunanta bilqis ba wai aya ce ko hadisi suka ambaci sunanta da cewa sunanta bilqis ba babu wata aya da ta ce sunanta bilqisu kamar yadda babu wani hadisi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ambace ta da bilqisu amma in ka bi littattafan tafsiri wasu da yawa sun yi kaito daga daga littattafai na banu isra'ila ma'ana isra'iliyat ne cewa sunanta bilqisu to babu laifi in mun faɗa irin gadon mulkin ta yadda kaga alhuda-huda lokacin da annabi suleiman ya aike shi je masa rangaji ko kuma da ya tafi yawo annabi suleiman ya neme shi ya rasa ya ce to in ya zo ko da ya bani uzuri mai karfi ko na yanka shi ko ne masa azaba mai raɗaɗi da ya zo da yake ba shi labarin waccan macen da ya gani mai mulki a ƙasar yaman duk da ya gama ba shi labarinta abubuwan bankaye babban abin da ya fi jan hankalin shi alhuda-huda game da ita shine mai sai ce wala ha arshun azimun shine abin da ya ji hankalinsa ya ce tana da wani katafaren gadon mulki shine al'arshi da taɓawata sarakunan da sun kasance kujeran ma da suke zama a barkan loci wasu za ka ga da zinare ake yin ta wasu da azurfa wasu da abubuwa dai na duwatsu masu matuƙar daraja za a yi kujeru da ita sarki zo zauna a kai mala ce to ina masu irin wannan mulkin wanda suka kafa kujera ko gado na izza na ji da isa da takama wajalasa kuma ya zauna a kai wa balagal muntaha wa ra'asal multamas mala ce ya isa matuƙa wajen mulki da mallakar abubuwan da yake so wa ra'asal multamas ya kuma kai ga samun duk wani abin da yake nema al multamas shine abin da yake nema abin da yake ƙoƙarin kaiwa zuwa gare shi duk ya samu Allah ya ara masa lokaci wa zanna fi nafsihi al-baqa'a daga nan kuma ya fara yi wa kansa zato da tsammani na wanzuwa a duniya tunda ya mallaki gidaje ya mallaki gonaki ya mallaki bayi masu yi masa hidima komai yana da ikon samunsa sai ya fara tsammani kamar fa duniyar nan zai dawoma a cikinta kamar ba zai gushe ba kamar za a ara masa lokaci malai ce walakin khaba dhannu fi nafs sai dai wannan zaton nasa ya taɓe a zuciyarsa bai kai ga samun abin da ya zata a zuciyarsa ba domin babu wani wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara wa dawama daga cikin mutane gaba daya wa ma ja'alna li basharin min qablika al khuld haka Allah madaukakin sarki ya ce yace da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullah kafin kai babu wani wanda muka sanya masa dawwama daga cikin mutane babu shi afa in mitta fahumul khaliduna kai idan ka bar duniya ya rasulullah ka tafi su za su dawwama ne ba wani mai dawwama saboda haka Allah madaukakin sarki bai sanya wa dan adam dawwama ba malai ce az'ajahu wallahi hazimul ladzati sai dai kash yana cikin wannan a tamanni nasa burace-burace da san dawama azza'azahu kawai sai ta girshe shi mecece hazimul lazzati ita ce mai yanke jin daɗi mutuwa ke mala ce kawai sai ta girshe shi sai ta diran masa mai yanke jin daɗi wani hadisi annabi tsira da aminci tsara ta iksuru zikir hazimul lazzati ya ce ku yawaita ambatan mai yanke jin daɗi ita ce mutuwa tuna ta da ambatanta zai rage maka yawan buri yawan ambatan mutuwa ko yawan tuna ta kana gani cewa ko daushe tana kan kwana za ta izuwa ta ɗauke ka wannan kadai zai sa maka burin kai karanta don duk abin da kake tsammani za ka samu to kana tsammani akwai abin da zai raba ka da shi ita ce mutuwa amma lokacin da mutum ya daina tunanin mutuwa gaba ɗaya a zuciyarsa lokacin da mutum baya so ma ya ji an ambaci duniya a zuciyarsa to lallai buri zai masa yawa shedan zai yi kwai da sheƙa ya kyankyashe a cikin zuciyarsa zai kasance babu komai kawai sai burce-burcen shaɗan a cikin zuciyarsa Allah ya kiyaye mala ya ce tulisa aka fauce shi al-ikhtilas shine fauce mutum lokacin da mutum bai ankara ba a fauce abu ba tare da yayi tsammanin faucewar ba to irin wannan fauta mutuwa ce masa e ta ɗauke shi yana kan ganiyarsa na jin daɗi yana kan tara abin da yake tarawa mutuwa kawai ta zo ta masa sallama ta ɗauke shi ba tare da ya shirya ba wa nazalahu bil qahri fa anzalahu anil farsi malai ce mutuwa ta zo masa ta saukar masa bil qahri da rinjaye da rinjayenta fa anzalahu anil farsi ta saukar da shi daga kan doki ana yana kan doki maybe yana kilisa ko yana kai kawo ta zo ta saukar da shi daga kan dokin ya mutu duk abin da mutum yake kansa mota ce jirgin sama ne babur ne ko menene idan mutuwa ta zo haka zai tafi wallahi ba jira wani bawan Allah yake ban labari ya ce a nan kofar famfo ya ce ya zo irin danja ta tsaye da mutane mutane sun tsaya ya ce wallahi ashe wanda yake kusa da shi ya mutu yana kan mashin haka ya tsaya irin danja ta tsaye da su ashe ya mutu sai da danja ta bayar an fara wucewa wani dan taba shi kawai sai aga ya bingir ya faɗi ya mutu Allah madaukakin sarki ya dauke kayansa shi ya tuko mashin din da kansa ya zo hannan iya danja iya wannan wajen shine karshen gurin da Allah madaukakin sarki ya kaddara daga nan ba zai ƙara taku ɗaya ba yace wallahi yana zuwa nan shikenan kawai ya mutu akan mashin din nawa ne zaka ji an ce mutum driving yake yi kawai ya mutu driving mutum kawai ke sai ka ji an ce ya mutu babu abin da ya same shi ta zo ta dira ita in ta zo matsalar ta dole ne sai an tafi wallahi babu wanda ya isa ci mata ba zai je ba dole ne sai an tafi Allah kai mana mai kyau mala ce wa wajjaha bihi ila daril bala'i fanta masa sannan ta fuskantar da shi zuwa ga gida na bala'i na jarraba shine lahira wa fanta masa aka shafe shi aka daina labarinsa shikenan ya tafi wata rakahu fi zilami zalmatin min aljahali wa danasi Allah ce sannan ta kyale shi ita mutuwa kenan fi zilami zalmatin a cikin duhun duhu e duhu akan duhu min aljahali duhun da yake na jahilci bai tsaya ya karanci abin da ya kamata ya karanta a duniyarsa don gyara lahirarsa ba wa danasi ga kuma datti da ƙazanta na saɓan Allah maɗaukakin sarki da ya ta aikatawa a duniyar yanzu ya shiga cikin kabari duhu kan duhu ga duhun kabarin ga duhun jahilci ga duhun saɓo da wanne zai ji mala ce fal'aƙilu kaga mai hankali mai tunani man abada ayyamahu shine wanda ya tafiyar ya gusar ya ƙarar da kwanakinsa akan bin Allah da neman yardarsa fa innal awaqiba fi khalasin mala yace domin ƙarshe yana kasancewa ne ga wanda ya tsaya ya dan samu wani abu daga cikin rayuwarsa akan aikin da'a yayi kokari ya dan ribaci abin da ya kamata ya ribata na bin Allah madaukakin sarki da biyayya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a rayuwarsa yace to wannan shine ya samu kyakkyawan ƙarshen da ya kamata a ce ya samu malam zai kama wasu baitika su ma baituka ne da suke dauke da wa'azi dai har yanzu baituka ne kusan guda goma sha uku suna da tsayi amma za mu karanta su mala yace tabni wa tajma'u wal atharu tandarisu wa ta'mulu lubtha wal a'maru tukhtalasu mala yace tabni kana ta gina duniya ka gina wancan ka gina wannan kana gina wannan wa tajma'u kana ta tara duniya a samu wannan a aje a kai banki can a aje duk abin da muke ta yi kenan a gina a tara a gina a tara duk abin da muke so shine mai kan mu tanadi mai wa ƴaƴan mu tanadi mai kaza tanadi malai ce amma wal afaru tandarisu kaga waɗannan abubuwan da ka gina da ka tara duk idan ka tafi alamun su ma tandarisu shafewa suke a neme su a rasa alamun su ma an yi su ma wani lokacin wallahi sai an neme su an rasa kai ka tafi su ma sun tafi babu kai babu su babban abin da zai amfane ka shine idan kai wani aikin alkhairi kawai mala yace wa ta'amulul lubfa kullum burinka abin da kake so shine ka dawwama ka zauna al-lubfa shine zama ka samu lokacin da zaka zauna a duniya ka dade kullun shine burinka wal a'maru tukhtalasu mala yace amma rayuwa da kake kallanta tukhtalasu karbe ta ake daga hannun mutum bai shirya ba fautatta ake yi ɗauke ta ake yi a lokacin da baka gama shiryawa ba wallahi da wahala ka ga mutum mutuwa ta zo masa ya shirya yan uwa da wahala Allah ina gaya muku wannan ko mutum ba shi da lafiya ko ba ka da lafiya galibi burin mara lafiya shine zai samu sauƙi wasu abubuwa a rayuwarsa mai yiwa an an jima kaɗan zai mutu amma abin da yake buri shine nan da jibi ko gatan Allah ya sa na samu lafiya zan yi abu kaza da abu kaza da da Allah ba haka bane dukkanin muna kwanciya rashin lafiya ai kowa ya sani galibi abin da muke kawo kanmu shine za mu samu sauƙi ne abu kaza a lokacin da bamu san cewa maybe numfashin mu sawar adadi kaza ba awoyin mu sawar adadi kaza shine wal amaru tukhtalasu ita rayuwa da kake gani dauke ta ake ba tare da ka shirya ba mala yace zallubi fakir fama fil aish min tama'in la budda ma yantahi amrun wa yan'akisu mala yace zallubi ya kai mai hankali shine al-lubbi aka ce allabibu mai hankali kenan malai ce zallubbi ya kai ma'abocin hankali fakir fama fil aishi min tsama'in ya yi tunani duba yi tintintini fama fil aishi min tsama'in ya ce menene na kwaɗayi a cikin duniya babu wani abun kwaɗayi abun so a cikin duniya malai ce shi dai bai gan shi ba labudda ma yantahi amrun wa yan akisu malai ce ba makawa duk wani al'amari ƙarewa yake yi kuma ya juya zai ƙare ya juya maka baya ko menene idan abu a duniya ka mallake shi to ɗayan biyu ne ko dai shi abin ya ƙare ya ƙyale ka a duniyar babu shi ko kuma kai ka ƙyale shi a duniyar kai babu kai babu na uku wallahi dole ne kai za ka tafi ka bashi ko shi ya tafi ya bakka ko menene kagon da ka shirya idan ya tafi ya bakka ya tafi ya bakka akan daidai idan kai ka tafi ka bashi ka tafi ka bashi akan daidai ko ma menene dai riba ce kai akan ka malai ce ainal muluku wa abna'ul muluki wa man malai ce ainal muluk ina sarakuna da suka da suka mallaki wani bangarori da yawa na duniya wa abna'ul muluk ina ƴaƴayen sarakuna da suka shimfiɗa mulki su ma irin na iyayensu kala kala wa man kanu idan nasu qamu haibatan jalasu da waɗanda saboda kwarjininsu da yadda ake shakkarsu idan suka tashi idan suka mutane suka tashi to idan sun zo kowa sai ya tashi sai sun zauna sannan kowa yake zama kuma sannan kowa zai zauna idan sun zo waje mutane tashi suke yi sannan mutane ba sa zama sai sun zauna saboda yadda ake ganin girman su ake mutunta su suna ina yanzu babu malai cewa man suyufuhum fi kulli mu'tarakin tuhsha ina waɗanda takubbansu saboda jarumtarsu a cikin kowanne filin daga tsoronsu ake ji shakkarsu ake yi mu'tarak shine mawdu'ul qital shine fage na kafsawa ina waɗanda takubbansu suna zare kowa tsoronsu yake ji saboda kowanne fagen daga idan suka shiga shakkarsu ake saboda yadda suka tara rinduna suka tara tsaro ga kuma jarumta mala ce wa dunahumul hijabu wal harasu ga kuma yan gadi da hijabi da ya shiga tsakaninsu da mutane ba kama isa ka zo zuwa gare su ba saboda yadda suke da rindina da masu tsaro mala ce abhau bi mahlakatin fi wasati ma'arakatin sara'a wasaru bi batanil ardi wan tamasu mala ce abhau hantsi ya zo musu shi ne abuhau kamar ka ce asbaha ko ka ce amsa ko ka ce abuha duk ɗaya ne in ka ce asbaha ya wayi gari amsa ya yammata abuhafa ya hantsanta ko lokacin hantsi shi ne abuha to in ka ce abuha ya hantsanta hantsi ya shigo masa kamar idan ka ce asbaha ya wayi gari asba ta shigo masa kenan shi ne abuhau sun hantsanta su masu irin waɗancan mulki bi mahlakatin fi wasati ma'arakati a mahallaka a gurin mutuwarsu fi wasati ma'arakatin a tsakiyar filin daga inda ake kafsawa sar'a suna matsayin matattu shine sar'a sun faɗi matattu wasaru bi baqanil ardi sun kasance a cikin ƙasa wantsama su an shafe su sun mutu kenan an haƙa kabari an sa su a cikin ƙasa an shafe shi kenan labarin su ya gushe ina mulkin ina jarumtar ina masu tsaron ina dukiyar duk babu sun tafi sun batta wa ammahum hadafun wa dhammahum jadafun batu fahum dufafun firramsi qad hubisu malace wa ammahum hadafun mutuwa ta game su gaba daya ita ce hadas a nan wajen mutuwa ta zo duka ta tattara su ta haɗe su sannan wa dhammahum jadafun kabari kuma ya matse su aljadaf kabari kenan kabari ya matse su kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu wani da za a sa a cikin kabari face sai ya fuskanci matsa irin ta kabari kowa idan aka sa shi a cikin kabari karan farko kafin ya samu wannan yalwar ta kabari sai kabari ya matse shi annabi ya ce launa jamin ha lana jamin ha sa'adu bin ma'az launa jamin ha ahadun lana jamin ha sa'adu bin ma'az annabi ya ce da a ce akwai wani mutum ɗaya a duniya da zai kubuta daga matsa ko damƙa ta kabari annabi ya ce to da sa'adu dan ma'azu ne sa'adu dan ma'azu shi ne wanda zai kubuta idan da a ce akwai wanda zai kubuta amma duk da haka shi ma sai kabari ya matsa shi idan an sa shi a ciki saboda sa'adu dan ma'azu saboda girman sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace lokacin da ya mutu sai da al'arshi ya girgiza ihtazza arshir rahmani li mauti sa'ad inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'arshin Allah sai da ya girgiza ya motsi saboda mutuwar sa'adu dan ma'az Allah ya kara masa yarda to shi ne annabi ya ce inda akwai wani mutum da kabari zai ɗaga wa ƙafa ya ƙyale shi to da shi ne to amma wannan me yake nufi shi ma za a ɗaga masa ƙafa ba ka gani ko kai mu ne min babu aula kenan mu shiga cikin matsar kabari da yadda ka ji an ce za a yalwanta mutum kabari za a yi kaza haka ne amma karan farko idan aka sa mutum a cikin kabari sai ya ɗan matse shi Allah ya ba mu dacewa malai cewa dhammahum jadafu kabari zai matse su batu za su kwana fahim jufafun sun zama gawar waki fin ramsi qad hubisu a ƙasa an ramsu shine irin kabarin da aka shafe shi haɗe da ƙasa alƙabaru sawahu bil ard irin kabarin da aka haɗe shi da ƙasa yadda ba za ka gane akwai wani tudu na kabari ba shine suke ce masa an ramsu kawai kamar ƙasa ce haka ce to sun zama gawar waki fin ramsi a cikin ƙasa a cikin kabarbaran su qadu hubisu an tsare su kuma ana tambayar su me suka yi shine hubisu an tsare su me kuka aikata me kuka yi me kaza haka za a yi ta musu wannan tambayar idan sun samu sun bada amsa lami lafiya shikenan idan kuma sun gaza su fuskanci abin da ya dace da suna hukuba a cikin kabarin su Allah ya kiyaye malace ka annahum qattu ma kanu wa ma khuliqu wa ma tadhikruhum bainal wara wa nusu mala ce ka annahum kai ka ce su qabu ma kanu har abada ma ba su taba kasancewa ba wa ma khuliqu kamar ba a taba ma halittar su ba kwata kwata wa ma tadhkiruhum ambatan su ya mutu eh duk ambatan su yanzu ya mutu ba wani wanda yake tunawa da su bainal wara tsakanin mutane alwara su ne jama'a su ne al'umma to ambatan su ya mutu tsakanin mutane wani su an manta da su mala ya ce wallahi lau'ayanat aynaka ma sana'at aidil bila bihim waddudu yaftarisu mala ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah lau'ayanat aynaka ina ma idan ka za ta ga ina ma idan ka kallanta zai kai ya ga ma sana'at aidil bila abinda kabari yayi musu na diddige namansu na dagargaza namansu na lalata namansu yadda idan aka sa mutum a cikin ƙasa naman sai yake rididdigewa ya zagonye ya lalace mala ce ina ma idan ka zai kai ka buɗe kabari ka ga yadda kabari ya wani yadda naman sai ya ce wa dudu ya su ka ga yadda tsutsa take farauta take neman namansa kai ɗin da kake da daraja da kima wanda kiyashi in ya hau kanka zaka kore shi kuda in ya hau kanka zaka kore shi amma sai ga shi yanzu naman jikinka shine tsutsotsi suke farauta su suke ci a cikin kabari mala yace la'ayanat manzaran da zaka ga wancan la'ayanta manzaran yace wallahi da kayi kallon da yake tashjal qulubu lahu zuciya za ta damu ta shiga cikin kunci saboda kallon wannan abu shine tashja ai ahzanahu wa ghammahu da mutum ya shiga kunci da damuwa sakamakon wannan abin da ya gani zuciyarsa da ta shiga cikin damuwa wa absarta munkaran da ka kalli wani abin ki min dunihil balas wanda bayansa kuma zaka shiga cikin rudu da rikicewa shine albalas ai alhiyara ko alhaira shine rudewa mala ce min aujihin naziratin hara naziruha fi raunaqil husni minha kaifa tantamisu mala ce min aujihin daga wasu fuskoki kuma yanzu waɗancan an gama da su mala ce min aujihin daga wasu fuskoki kuma na daban naziratin da suke kallo suke duba hara naziruha mala ce mai kallon su mai duban su zai rikice shine hara zai rikice ya ɗimauce mai dalili fi raunaƙil husni saboda tsantsan tsabar kyau da wannan fuskoki suke da shi fuskokin da suka ba Allah ke eh dama Allah ce man ayi wujuhu yawma idhin nadira ko yawwa yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun rana ce da wasu fuskoki za su yi baki kirin amma wasu fuskoki fa za su yi fari kal haka Allah subhanahu wataala ya ambata to malai ce wasu fuskoki za a gansu a lokacin mai kallon su zai ɗimauce rikice saboda mai fi raunaqil husni saboda tsantsar tsaban kyau da suke da shi min ha daga kallon da su da shi mai kallon nasu yayi bala ce kaifa tantamisu to ta yaya ma za irin wannan kyan nasu ya goge ya tafi bayan san ba Allah a duniya wa a'zamu baliyatin ma biha ramaqun wa laysa tabaqa lihaza wa hiya tuntahasu malai wa azamu baliyatun mafi girman rididdigewa da lalacewa da jiki zai yi a cikin kabari idan ya shiga ciki ma bi haramakun wannan lalacewa ne da babu wani wanda isa ya kauce masa kowa sai ya samu wani banda wasu dangi ko nau'i na mutane da Allah maɗaukakin sarki ya kare malai ce walai su tabaqa lihaza amma jikin irin waɗannan mutane muminai da suke aiki na kirki ba zai wanzu a haka ba wahiya tun ta hasu za a bar tsutsotsi su rinka ci suna tafan naman jikinta ma ce to ba za a yi musu haka ba kai bayan Allah da Allah ya kare jikinsu yadda aka sasa haka jikinsu yake wa alsunun natiqatun zanaha adabu mala ce da wasu harasa natiqatun masu furci suna magana zanaha adabu wanda aka yi musu ado da ladabi harsuna ne da in za su yi magana za ka ga magana ce da ta dace a yi ta inda ya kamata za su yi magana in a duniyance ne akan abin da ya shafe su ne kawai da kuma abin da zai amfane su idan kuma akan addini ne za ka samu suna karatun alkur'ani ne ko hailala ko zikiri ko abin da ya kama da haka to su ne masu samun irin waɗancan rabo mala ce ma sha'anuha ba sha'aninsu ba ne shanaha bil afatil kharas su lalata harshen nasu bil afati da munanan abubuwa alkharas wanda gwanda mutum ya shiru da ya faɗe su alkharas shine wanda yake abin nan yake da suna kurma wanda ba iya magana to ba sha'anin harshen su bane irin waɗannan da suka ƙawata harshenan su da ladabi ya kasance sun lalata harshen nasu da magana wacce take mara kyau shine al'afatu haka ce al'afatu duk abin da yake mara kyau kenan alkharas wanda yake gwandama a ce su shiru gwandama ba su yi maganar ba mala ya ce hatta ma ya zunnuha la tar'awi safahan wa dam'u ainaika la yahmi wa yanbajisu mala ya ce hatta ma ai har zuwa yaushe ai ila mata shine hatta ma kalmar daga hatta ne da ma aka haɗe su a waje guda hatta ma ai har zuwa yaushe ne zannuha ya kai ma'abocin hankali annuha shine ma'abocin hankali da hangen nesa la tar'awi safahan har zuwa yaushe ne zaka koma zuwa ga wauta ka ci gaba da yinta wa dam'u ainaika amma hawayen idanuwanka la yahmi wa yambajisu a lokacin da su kuma ba sa ɓuya babbaga suke yi a al'imbijasu shi ne al'imfijaru kamar in aka ce al'imfijar kamar shi ne fantsamar abu ko fallatsar abu ruwa idan ya fito da ƙarfi shi ne sai a ce infajara ya fito ko irin a ce an fasa bom sai a ce infajara to kamar yadda ruwa yake fashewa dam ya fashe to al'infijar kenan to haka hawayen mutum yake infijar yake tsatsagowa saboda abin da ya aikata to wannan su ne baitoci da malam ya kawo waɗanda suke ɗauke suke kunshe da wa'azi malam ce mau'izatun wani wa'azin da ya yanzu wanda shine na ƙarshe ya man yarhalu fi kulli yawmin marhalatan malam ce ya wanda yake yanke wani wata marhala a kowanne yini ya wanda kowanne yini idan ya wuce masa ya yanke wata marhala ne na rayuwarsa mu kenan gaba ɗaya kullum idan yau ta zo ta wuce to wani ɓangare na rayuwarmu ne ya ragu idan gobe ta zo ta wuce wani ɓangaren na rayuwarmu aka yi deducting ɗin shi haka ne har zuwa ƙarshen rayuwarmu to abin da malai ke so ya ga maka kenan ya man yarhalu fi kulli yawmin marhalatan ya wanda yake yanke wani zango a kowanne yini wani zango na rayuwarsa yake yankewa wa kitabuhu qad hawa hattar hattar khardalata malai ce littafinsa kuwa da ake rubuta alhaki da lada a cikinsa qad hawa ya tattaro hattar khardalata har abin da yake girmansa bai fi kwaye zarra ba duka yana cikin littafinka eh duk abin da mutum ya aikata ko ya faɗa Allah subhanahu wata'ala akwai mala'iku da ya ajiye kiraman katibi na ya alamuna ma taf'aluna duk abin da zaka ja su rubuta duk abin da zan yi za su rubuta duk abin da zamu gaba ɗaya za su rubuta karami ne ko babba ka san shi ka manta shi su sun rubuta shi malai ce littafin ku yana nan ya, ya tattaro duk abin da yake Allah maɗaukakin sarki ya ba su umarni su rubuta hattar khardalata har abin da yake bai fi ƙwaye zarra ba shine khardal ma yan tafi ubin naziri wa nuzuri muttasilatu mala ya ce kaga amma ma yan tafi ubin naziri bai samu gargadi bai wa'azaztu bin naziri da mai gargadi ba naka ce annaziru shine annabawa da manzanni da Allah maɗaukakin sarki yake turowa su gargadi bashiran wa naziran mai bishara kuma mai gargadi wasu malamai suka ce annabir yana zuwa da ma'anar furfura furfura ita ma mai gargadi ce e Allah madaukakin sarki ce da kafirai awalam nu'ammirukum ma yatazakkaru fihi man tazakkara sai ce me waja'akum an-nadhir da yan wuta suka ce a sausata musu ubangiji ka kashe musu bi rabbana amatta nafnataini wa ahyat wa ahyayta nafnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil sai Allah madaukakin sarki ce musu shin idan za ku iya tunawa ku tuna ai mai gargadi ya zo muku malamai suka ce mai gargadi shine farfara a nan wajen to idan farfara ta zo mutum abin da take nuna masa shine lallai lokaci yayi da ya kamata ya tattara hankalinsa tafiya ta tafi gangarawa ta ta fara gangarawa yanzu ko da yaushe zai iya me zai iya wuce to kuma gargadi take masa kenan to amma dai kalmar annabir a cikin alkur'ani ta fi zuwa da ma'anar mai gargaɗi daga cikin annabawa da manzanni hakanan kai ma da kake gargaɗin wani abin da yake daidai ko kuma kada abin da yake ba daidai ba kai ma mai gargaɗi ne to malam da ya ce mayan tafi ubin nabiri irin waɗannan ba sa amfanuwa da gargaɗi wan nuzuru muttasilatun shi ko gargaɗi duk inda yake saduwa yake eh daga nan ya je nan daga nan ya je nan gargaɗi baya yankewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gargadin da ya mana har yanzu tafiya yake idan mun mutu ba sun zo za su ji gargadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malai ce wala yasgha ila nasihin wa qad azalahu ba ma ya saurara ila nasihin zuwa ga duk wani mai nasiha wa qad azalahu haqiqa ma ya kaurace wa mai mai nasiha eh idan duk inda ake nasiha ake faɗan gaskiya shi baya so inda ake wa'azi ko rediyo ya kunna ya ji wa'azi kashewa yake wai shi baya so ya ji ana wa'azi ya ji an faɗi laifin da yake yi baya so saboda haka duk inda ake wa'azi ba za ka gan shi a wajen ba duk inda ake gargaɗi da nasiya ba za ka gan shi a wajen ba ƙaurace musu yake irin wannan mala ya ce wa duru'uhu mukhriqatun wasihamu mursiluhu mala ce wa duru'uhu addar'u shine silke abinda mutum yake sawa ya kare masa gangan jikin shi daga sukar mashi idan ana yaki ko saran takobi shine addir silke mala ce to silken da yake takama da shi na ya hana shi mutuwa ko ya hana shi rashin lafiya ko kowanne irin abin da baya so mukhriqatun ya riga ya bule a bule yake idan babu wani abin da ya isa ya hana shi mutuwa babu wani abu da ya isa ya hana shi kamuwa da rashin lafiya babu wani isa ya hana shi da wani abin da Allah subhanahu wataala ya turo masa na kaddara ya same shi babu wani abu mala yace wasihamu mursiluhu kuma kibiyar da za a aiko masa ta mutuwa ko ta rashin lafiya mursiluhu mai isa zuwa gare shi ce wa nurul huda qad bada Allah ce hasken shirya ya riga ya bayyana walakin ma ra'ahu wala ta'ammuluhu wa huwa yu'ammilu al-baqa sai dai bai ga wannan hasken na shari'a ba ba gani na ida ba a'a ya gani amma sai ya nuna bai gani ba ya bijire masa kenan wala ta'ammuluhu bai kuma yi la'akari da shi la'akarin da ake so yayi ba na ya dau izina da shi wa huwa yu'ammilu al-baqa shi kullun abin da yake buri shine kawai wanzuwa a duniya ya ga ya tabbata a duniya wayara masira man qad amalahu man qad amalahu yana kallon makomar wanda to daga nan wajen a littafin ku akwai inda aka tsallake e za ku ga amalahu sai alhisab wa zalzala ko haka ne anaku wayara masira man qad amalahu ko qad man amalahu alhisab wa zalzala haka ne to kun ga wannan alhisab din da alzalzala suna can gaba suna can gaba na karanta ku ji wayara masira yana kallon makomar man qad amaluhu wanda burinsa qadinna a kafa shi ne abin da yake gaba ya riga ya samu matsala burinsa ya ci karo da tasgaro da cikas ba'a da shayi bayan ya yi farfara ya tsufa kenan duk wani buri da mutum yake so ya samu zai iya samu ne ya ji daɗin sai amfane shi lokacin da yake da yarintarsa amma idan shekarun girma suka zo masa shekara 60 70 80 ko da ya samu abin da zai samu ɗin ba zai ji daɗin sa to shi sa burinsa da yake da yake so duk burin nasa ya samu tasgaro lokacin da farfara ta zo masa alal aibi kuma ta zo masa akan aibi kala kala rashin lafiya gashi nan abubuwa kala kala gasu nan bisa babatin ta yadda ta kwararo masa da cututtuka kala kala wawaliha sannan kuma da tsananin bakin ciki da damuwa shine waliha ai ishtadda hazunuhu hatta kada ya zahabu aqalu shine waliha ya kasance bakin cikinsa da damuwarsa sun tsananta har hankalinsa ya so tafiya mala ya ce kun kaifa shi ita saboda haka ka zamo yadda ka ga dama duk abin da ka so zamo ba wai mala abin da ke cewa kai abin da ba daidai ba a'a kamar gargadi ne kamar jan kunne yake maka kamar abin da Allah madaukakin sarki ne ce ai imalu ma shi ito i'malu ma shi'tum ku je ku yi abin da guda ma yanzu abin da Allah ya ce ku je ku yi sabo kenan a kamar jan kunne ne ce duk abin da na gaya baka ji ko shikenan je kai abin da ka ga dama yanzu ce masa kake je ya ci gaba da abin da yake kenan to kamar haka shine kun kaifa shi'ita je ka je ka zama yadda ka ga dama fa baina yadayka alhisabu wal zalzala to sai ku dawo naku fa baina yadayka a gaba gare ka alhisabu akwai hisabi wal zalzala da girgizar ƙasa ranar tashin alƙiyama ke mala ya ce wa ni'ma jilduka fala budda liddidani an ta'kulahu yace duk yadda kake ji da fatar jikinka da ni'imarta mala ce ba makawa tsutsotsi sai sun ci wannan fatar jikin naka fa ya ajaba mala ce yi mamaki من من فطور مؤمن موقن بالجزاء والمسألة استيقن من غرور ويله إما ماكي غوان من فطور مؤمن غينكي ورمومني game da bin Allah maɗaukakin sarki muƙinin irin muminin da ya samu sakankancewa bil jaza'i da sakamako wal mas'alati da tambaya ranar tashin alkiyama yi mamakinsa istaiqana min ghururi wailihi irin wannan kuma shi zai sami yaqini game da ruduwan abin da zai zanto masa kaico shine zai rudu game da aikin da nan gaba kaico zai zo masa aikin da zai zanto masa wayyo Allah daga ƙarshe bayan shine kuma mumini bayan shi ne wanda ya samu yaƙini da Allah maɗaukakin sarki kaga an samu matsala kenan ya samu ruɗin shaidan malai ce wai haka kai canka ya haza ya kai wannan manista da aka wanda duk ya kiraye ka manzilahu gidansa ko masaukinsa faƙada aulaka lau alimta manzilahu to haƙiƙa ya so ya ingiza ka ne ya tura ka lau alimta inda a ce ka san manzilahu gidan nasa ko masaukin nasa duk wanda yake kiran ka zuwa ga irin abin da yake mun ambata na baya na ruɗi da abin da yake kaucewa Allah da manzansa ne mutum ya kira ka zuwa ga wannan malai ce ka amsa masa ya ce to in ka san inda ya kiraye ka zuwa gare shi lallai ya kiraye ka ne zuwa ga zai maka ingiza mai kan turuwa malai ce fa badir ka yi gaggawa ka yi sauri ma baqiya min umrika cikin abin da ya rage a rayuwarka wastadrik awwalaku yi kokari abin da ya rage maka to riski farkon abin da ya wuce maka din da shi ma'ana abin da ka bari lokacinka da ka bari ya wuce ka saba Allah ka bar damarka a cikinsa ya wuce ka yanzu abin da ya rage maka ai baka mutu ba yanzu ko to kana da dama ko ma ka riski wancan din a yanzu shine me kai istighfari ka gyara aikinka ka ka riski wancan abin da ya wuce na farko ko shikenan Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne sai ya gafarta maka wancan abin da ka gabatar na farko mala yace fa baqiyatu umril mu'mini jawharatun qimatu mala yace kaga abin da ya rage na rayuwar mumini shekara 20 ya rage maka shekara 30 shekara 50 shekara 5 kaga wannan ragowar rayuwar taka mala yace jawharatu wani dan naka ce jawhar shine dan irin dutsuna masu daraja masu kima kamar ka ce abu ne mai kima mai daraja a rayuwarka dan abin da ya rage maka yi amfani da shi kada ka bari ya kwace maka shine kadai damar da kake da ita yanzu dukkaninmu masu shekara 45 masu shekara 50 masu shekara 70 wannan shekara 70 ta riga ta wuce fa a baya haka ne yanzu abin da kake da shi na dama shine abin da yake na gabanka duk abin da ka bata da abin da ka lalata da abin da ka bari wannan abin da yake gabanka da shi za ka yi amfani ka gyara ka raski wancan ɗin dukkanin mu haka muke da wanda suke da ƙananan shekaru da wanda suke da manyan shekaru kowa ya kalli abin da ya wuce masa a baya sai ya gyara abin da yake na yanzu wannan shi ne to wannan shi ne wa'azi da malam ya yi guda biyu da kuma baitoci da ya ratso shi ba sani ba akwai ragowar lokaci ko lokaci adnan akwai ragowar lokaci ne to alkabiratu thaminatu wal 20 mun fita daga kabira ta 27 yanzu mu shiga kabira ta 28 mala yace aklul harami wa tanawuluhu ala ayi wajhin kana wannan shi ma duk suna kamanceceniya da wanda suka wuce mala yace aklul harami cin haramun wa tanawuluhu da kokarin kaiwa da samun haramun din ala ayi wajhin kana a fusa kowace fuska haramun din yake e ka san akwai wanda shi haramun din kamar yadda bahaushe yake cewa guduwa yake yana bin sa shi wani kokari ma yake samu wanda za su haɗa hannu a ci haramun wani kokari yake a nuna masa wata hanya da zai samu wata dukiya ko wani abu na haram wallahi a cikin mutane mai akwai akwai irin waɗannan da yawa zai ta binka ya taimaka magiya ka samu masa abin da zai rinka samun haram shi ya yadda in ka samu masa zai zai gode za mu ji irin su ma insha Allah ta'ala wala yace qala Allahu azza wa jalla Allah madaukakin sarki yace wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili kada ku ci dukiyoyin ku tsakanin ku malam yace Allah madaukakin sarki yace bil batili da barna duk wata hanya da mutum zai bi ya ci dukiyar dan uwansa ta hanyar da Allah bai halatta ba to wannan ya shiga cikin aklu amwalin nasi بالباطل ما ليتي أي لا يأكل بعضكم مال بعض مال مال مال بعض بالباطل أي كد ساشن كويتي دوك يرساشي دبرنا قال ابن عباس رضي الله عنه مال عبد الله بن عباس الله كرم سيرجايتي يعني باليمين الباطلة الكاذبة abin da yake nufi shine kada ka ci dukiyar dan uwanka bil yamini da wata irin rantsuwa albatila lalatacciya batacciya alkaziba ta ƙarya ka yi rantsuwa ta ƙarya dan a ɗauki dukiyar ɗan uwanka a baka dukiyar da baka cancance ta ba sai ka yi rantsuwa sai a ɗauka a baka malam abdullahi dan abbas ya ce wannan ayar na ɗaya daga cikin abin da take nufi shine akwai wannan yaqtati'u bi harrajulu mala aqihi bil batil ta yadda mutum zai karbi ko ya kwace dukiyar dan uwansa da barna da ita rantsuwar tasa wal aklu bil batil ala wajhaini mala yace cin dukiyar mutane da barna ala wajhaini zamu kalle shi ne ta fuskoki guda biyu ahaduhuma fuska ta farko أن يكون على جهة الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة ما ليتي شيني متين يتدو كيرتان وانسا على جهة الظلم أبسا فسكا تزالنتي متين يزالنتي تان وانسا يكربدو كيسا تزالنتي نحو الغصب misali kwace shine alghasabu ka kwace mutum ka kwace dukiyar mutum ta hanyar nuna masa makami ko fin karfi ko duk wata hanya da za ka bi ta hanyar zare masa ido ka karɓi dukiyarsa wal khiyana ko kuma ha'inci shi alkhiyanatu ba wai dukiyar mutum za ka karɓa da makami ba a'a mai yiwa ma shi mai dukiya zai ɗauka ya baka da hannunsa amma don fararsa kai wayo kai masa dabara kai masa ha'inci kai masa misali wani zai same ka ce da Allah yana so ka zo za ku haɗa kai ku yi wani business ko shi ya san ba wani business da ya iya ƙasa ya maka roman baka da komai da komai sai ka ɗau kuɗi ka bashi shi kenan sai ya je harkokin gabanka da su kuma shi kenan sai a tawa san ɓuya tsakaninka da shi wannan abin ya sunansa ha'inci alkhiyana kenan ha'inci to shi wannan matsalarsa matsalarsa ma wani lokacin har ta fi sata ma saboda guda biyu ne ga sata ga cin amana kuma duk wanda ka yi wa ha'inci za ga amincewa ya da kai eh galibi wanda aka ha'inta za ka ga amincewa ya da wanda ya ha'ince shi galibi in ka ji bahaushe yana cewa da mutum wani ba shi da wayo ko kuma wayo ne masa to abin da yake nufi ha'inci ne masa Allah galibi ka duba ka gani wai ka ji mutum yana cewa ai wallahi wayo ne masa yan dabarbaru ne kawai ne masa to wannan dabarbarin fiha ma fiha eh a cikinsu akwai abin da yake cikinsu ha'inci ne kawai to alkhiyana kenan mala ya ce wa sarika ko kuma sata duk wannan ya kunshi bangare na farko na cin dukiyar mutane a da barna sai wa fani bangare na biyu ala jihatil hazli wal la'ib shine mutum ya ci dukiyar dan uwansa a bisa fuska ta wasa da wargi shi ba irin wancan bane wargi ne da wasa kawai kamar mai mala ya ce kallabi yu'khadhu fil qimar kamar irin dukiyar da ake karba a caca kaga wasa ne kawai eh mutum zai zo ya sa kudin sa shi zai kawo kansa da kansa ya sa kudi a cinye kuma ya ji haushi ba haka bane shi za shi za na ga wani lokacin da muke bayani akan caca ne ce da wahala kaje inda ake caca ba a rigima wallahi da wahala kwarai da gaske kaje inda ake caca ba a rigima sai da irin caca da ake yanzu ta zamani wanda mai ma ba za ga abokin cacen naka ba kawai a waya ne za ka danna wasu lambobi ka siya ka tura kuɗi dubu ɗaya wancan ya tura dubu ɗaya wancan ya tura dubu uku a kaɗa wani abu sai lambar ta faɗo gare ka an ta faɗo sai a tattara kuɗin mutane sai a baka to kaga wanda aka ci ɗin da wanda ya ci ba wanda ya ga kowa sai dai in zaka zage zagen ka kai kai kaɗai a cikin ɗaki ba haka bane kuma zage zagen ka na banza ne ba abin da zai ina maka sai dai ma alaki da zaka samu saboda ka caca nau'i ne na cin dukiyar mutane da barna amma za ku ga shi za ku ga ba kwace bane shi ba kwace ake yi ba ba makami ake zara mutum ba kuma ha'inci ake masa ba a'a kai ka kawo kanka da kanka kuma ka san abin da za a yi ka san cewa dole a cikin kuku goma nan mutum ɗaya ne zai ci ka sani kawai dai abin da ya sa ka shiga tsammanin wa rabbuka ne wa mala ya kino ma saboda jiran zakka to irinsa ne kana tsammani a cikin mutum goma nan kai za ta faɗo kanka to kuma sai bata faɗo kanka ba to wannan shine caca mala ya ce walmalahi da sauran wasanni da ake na karɓar dukiyar mutane misali irin guraren wasa da ake buɗe wanda ba su da wasanni wanda ba su da wani irin ba su da kowanne irin wajahi a addini kuma a rinka zuwa ana biyan kuɗi ana shiga kaga wannan shi ma karɓar kuɗin mutum ya shafi irin wannan ya shafi irin wannan yanzu misalin da zan bayar shi ne kamar waɗanda suke zuwa cikin unguwa su buɗe wajen tv game yara su rinka zuwa suna biyan kuɗi suna yi sana yara zuwa makaranta haka duk wanda bai kamata ba duk bai kamata ba a zo cikin unguwa a buɗe tv game sai ka tura yaranka makaranta sai ka je ganshi da nufin ɗinsa yana ta tv game mai tv game ya kwace masa kuɗi ya kuma hana shi zuwa makaranta kaga duk almalahi ne wannan wasa ne duk bai kamata ba irin waɗannan abubuwa mala ya ce wa nawi zalika da makamantan waɗannan wa fi sahihil bukhari hadisi ya zo a cikin sahihil bukhari anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna rijalan hakika wasu mazaje yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin suna kutsawa su shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba mun yi wannan mun yi bayanin wannan hadisin a baya ko shine dukkanin mutumin da zai shiga cikin wata dukiya ba ta halatta a gare shi ba ya karba ko ya ɗauka duk ya kunshi wannan da caca ta shiga ciki kwace ya shiga ciki fashi da makami ya shiga ciki satar dukiyar gwamnati ya shiga ciki ha'inci ya shiga ciki duk wani nau'in na karɓar dukiya wanda shari'a ba ta halatta maka ba ya shiga cikin yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqi suna kutsawa su danna su shiga cikin dukiyar Allah ba tare da haƙƙi ba irin waɗannan sai annabi ya ce falahumun naru yawmal qiyama wuta ta tabbata a gare su ran tashin alkiyama wannan hadisi ingantacce ne mun gabatar da takharijin sa a baya wa fi sahihi muslim hina zakara an-nabiy sallallahu alaihi hina zakara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ar-rajula ya zo a cikin sahihi muslim dogon hadisin nan da annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara da yake tsawaita tafiya ash'as agbara wanda jikinsa yayi budu-budu kansa kuma yayi a kansa kuma duk ya hargitse saboda rashin saboda rashin kinsi yamuddu yamuddu yadahu ila sama yana miƙa hannunsa kuma zuwa sama yana addu'a kenan yana cewa ya rabbi ya rabb ya ubangiji ya ubangiji sai annabi ya ce wa matsamuhu haramun sai dai kash abincin da yake ci haramun ne wa mashrabahu haramun abin da yake sha na haramun ne wa malbasuhu haramun tufafin da yake sawa yana samu su ne ta hanyar haramun wa gudhiya bil haram an ci da shi ma da haramun yana karamin yaro sai annabi ya ce fa anna ta yaya yustajabu li zalika za a amsa addu'a daga irin wannan azamin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yaya za a karɓi addu'a ta irin wannan me yasa malaika wannan hadisin shine dan mutumin da ya mai ɗaya daga cikin abubuwan da muka ambata a matsayin sana'a aikinsa shine ya tara mutane ya kwace musu kuɗi ko da bindiga ko da kama ɗan uwansa ya shiga da su daji sai an bashi kuɗi ya sake shi ko kowace irin hanya da ake fashi da makami da ita ko da ha'inci ko da sata ko da caca ko da duk irin waɗannan abubuwa da Allah bai halatta ba ya mai da su hanyar samun kuɗinsa to waɗannan abubuwan duk za su tabbata a gare shi zai ci da kansa da haramun zai shayar da kansa da haramun zai sanya tufafi da kuɗin haramun zai kuma ciyar da 'ya'yansa da mai da haramun to irin wannan idan ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki baya karɓar addu'arsa saboda kada kuma ta da farkon hadisin shine inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa shine farkon hadisin da muka karanta lallai Allah madaukakin sarki tayyibun mai tsarki ne tsabtatacce ne la yaqbalu baya karba daga kowa illa tayyiban sai abin da yake mai tsarki ma'ana aikin da kai idan ba mai tsarki bane Allah ba zai karba ba ciyarwar da kai idan ba mai tsarki bace Allah ba zai karba ba tufatarwar da kai idan ba mai tsarki bace Allah ba zai karba ba to shi sa uwa lalle ne mu guji cin haramun mu guji aiwatar da wani aiki na ibada ko ɗaukar nauyin iyalinmu ko wani abu da ya shafe su da abin da yake na haram wallahi akwai matsala sallar da kake ba tana cikin matsala fa tana cikin matsala siyarwar da zaka da dukiyarka duk yana cikin matsala wasu daga cikin malamai ne suka ce idan mutum haramun yake ci gaba ɗaya suka ce to akan yi tafsiri duk ibadar da take da alaka da dukiya to Allah baya karba daga gare shi yan uwan fahimci wannan misali aikin hajji ai rukuni ne daga cikin rukunin musulunci ko da me ake yin sa yanzu aikin hajji zai yi babu dukiya to aikin haji dukiya aiki ne da yake da ta'allaka ya ta'allaku bil mal yana da alaka da dukiya to duk mutumin da ya je aikin haji da dukiyar haramun Allah ba zai karba ba misali ciyarwa da ake da azumi mutum ya sa kuɗinsa da yawa ya ciyar da marayu ko miskinai babu abin da Allah maɗaukakin sarki zai bashi ko lada ɗaya ba zai samu ba saboda ciyarwa dukiya aiki ne da yake da alaka da dukiya Allah ba zai karba ba amma misali sallah sallah tana buƙatar dukiya ba ta buƙata to malamai suka ce idan ya zo yi sallah Allahu akbar tare Allah zai karba saboda aikin ba shi da alaka da dukiya amma duk abin da yake da alaka da dukiya Allah ba zai karba ba sai dai kuma dan mutumin da yake bari haramun yake shiga cikin sa ya kasance abin da yake ci haramun ne ya sani kuma ya ki denawa to wannan kai tsaye malamai suka ce Allah maɗaukakin sarki baya sauraron addu'arsa duk addu'ar da zai babu ruwan Allah da ita sai dai kawai ya ta yi a banza Allah ba zai karɓa ba sam wani zai ce ai ga masu cin haramun nan da yawa kuma suna ta samun kuɗi haka ne wani za ga duk abin da yake samu wallahi haramun ne kuɗin ƙwaya ne kuɗin sata ne kuɗin kaza shine abin da yake samu kuma kuɗinsa gaba yake ƙare ya ake haka wannan istidraji ne Allah maɗaukakin sarki yake masa ta lalace don ya ɗauki laifin da yawa liya hamilu auzarahum kamilatan idan su ɗauki laifinsu cikakke Allah ya kama su da cikakken laifinsu shi sa Allah yake musu haka sai ga mutum yana ta saban Allah kuma Allah yana bashi duniya Allah yana ta bashi duniya an ba haka ba ma kalli arna da suke cewa Allah uku ne mana su ba ma wai sabo suke ba a'a cewa suke ma Allah uku ne shirka suke yi amma sai ka samu a cikinsu kuma ana samun masu kuɗi da yawa da yawa ma kuma to wannan kuma ka ce me kenan ya duk Allah ne musu talala ne Allah subhanahu wata'ala ya samu dace wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi da imam tirmizi kuma anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zamu tashi hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda a cikin wannan babi da muke ciki Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am bismillah na'am afwan bana dan ji kadan to gaskiya ne na wanda suka kone ba eh Allah ya musu rama eh na'am gaskiya ne wannan gaskiya ne abin da yake cewa shine wannan abin da ya faru na mutuwa da aka samu a garin majiya wata mota ta fetur ta faɗi sai mutane suka zo suka ringa ɗiba to kaga wannan abin da suka ɗiba haƙƙinsu ne tsakani da Allah ba haƙƙinsu ba ne wallahi ba haƙƙinsu ba ne kuma inda a ce ma sun tsira ba wata wuta da ta tashi sun ɗiba abin da suka ɗiba suka tafi da shi sun talar ba su talar ba wannan abin da suke sunansa sata haka ne to kuma sai Allah kawo tsautsayi a lokacin kuma sai mota ta kama da wata suka mutu ya ce wai wasu sun ce sun yi shahada to ya kenan ban sani ba gaskiya tsakani da Allah al'amarin sai na wajen Allah maɗaukakin sarki amma dai amma dai abin da zamu babban abin da zamu faɗa shine mun san dai sun mutune a matsayin su na musulmi ko yawa tunda abin da suke koda koda sata sunansa ba kafirci bane ko zamu iya cewa Allah ya ji kansa Allah ya musu rama eh shine amma dai abin da suke tsakani da Allah ba daidai bane ba daidai bane sata ce gaskiya ce wannan sai an faɗa yawa Allah ya samu dace yawa su na'am ya yafe mai abin ko bayan sun mutu ya yafe mai kayan ba ya ce ya yafi to Allah ya saka mai da alkhairi shi ma subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh